وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu yusuf salam a karatun da ya gabata mun kwana aya ta goma sha ɗaya yau kenan za mu tashi aya ta sha biyu a dai suratu yusuf ɗin inda Allah yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
نعم idan ba manta ba muna cikin bayani ne akan al'amarin annabi Yusuf da shi da ‘yan uwansa. Sun zauna sun tattauna suke cewa lalle Yusuf da shi da ɗan uwansa su suka fi soyuwa a wajen babansu a kansu. Wani hannu usba suka ce mu kuma ga mu jama'a da yawa, domin su tara annabi Yusuf da shi da ƴan uwansa da shi da ɗan uwansa Binyamin kamar inda malaman tafsiri cikin muhaqqaqun suke faɗa suka ambata su biyu to sai ya zama abin da ya bayyana musu annabi Yaqub alaihi salam ya fi karkata soyayyarsa ta fi bayyana akan waɗannan yaran guda biyu alhali su kuma waɗannan su ne suke kiwo su suke kawo su suke noma su suke kawo dukkan wani amfani sai suka ga ai su suka fi cancanta da baban ya bayyana musu soyayya ce kasu kuma su da yawa an fifita mutum biyu akan mutum tara da haka suke cewa yusuf da ɗan uwansa sun fi soyuwa wajen babansu a kansu ga su suna da yawa da haka sai suka fara mitin ya za a yi wasu suka ce a kashe shi wasu suka ce a'a daga cikin babbansu kamar inda al'imamul bagawi ya ambata sai ke cewa a'a kar a kashe shi ai al'amarin bai kai har sai kun kashe shi ba yanda za a shi ne a ɗauke shi a je a samu wata rijiya a sanya shi a cikinta kogon rijiya ɗin inda idan wasu matafiya sun zo za su iya tsintarsa sai su tafi da shi can wani gari ya je rayu a can in ya rayu a can kaga ya bar wajen babanku sai soyayyar sai ta dawo kanku ƙarshe suka gama yanke shawara akan haka ya za a yi a zo a karɓi wannan yaro annabi yusuf alaihi salam a wajen babansu shi ne ga abin da suka tattauna suka zo suka samu baban yanzu ka kaddara ga sunan sun taho gurin annabi yaqub alaihi salam abinda suka ce masa arsilhu ma'ana ya baba ai ib'athu ma'ana ka hada mu tare da shi ka aika mu mu tafi jeji din nan gadan gobe yarta ko a wata qira'an narta wa yal'ab Arrat'u shi ne jin daɗi cikin al'amari, mutum ya zama yana morewa cikin dukiyarsa, yana ciyar da ita cikin abin da yake so, yana walwala cikin abin da yake sha'awa shi ne ake kira arrat'u. Kamar inda laraba suna cewa rata'a fulan fi mali, bi ma'ana idan an faƙahu fi sha'awatihi, an gane. idan ya ciyar da dukiyar cikin abin da yake so yuridu cikin abin da yake so ya ci ya sha ya yi abin da duk ya ga dama da haka suka ce don haka yanzu a cikin ‘yan uwansa yake za mu ɗauke shi gobe ya je ya yi wasansa ya yi duk abin da ya ga dama a jeji ba wahala za mu ba shi ba mu dai ya zama yana tare da mu inda zai koyi dukkan abubuwan da muke tattaunawa yarta wa yal'ab yayi wasan shi wa inna lahu lahafizun suka ce lalle mu kuma zamu kiyaye shi ai wa nahnu nahfazuhu wa nahutuhu min ajlik saboda kai ma baba ai zamu kiyaye duk wani abu da zai iya kawo mashi bara ko ya bashi barazana a rayuwar shi ko lafiyarsa mun muka wannan alƙawarin zamu kiyaye wannan shine abinda suka zo suka faɗa baba in ba manta ba a can baya sun yi sun yi idmarin tuba ko bayan sun kashe shi din wata kunu min ba'dihi qauman salihin cewa sai ku dawo ko mutanen kirki sai ku tuba Allah madaukin sarki zai gafarta muku ku kyautata alakar ku tsakanin ku da mahaifi da haka yanzu sun zo sun samu annabi yaqub sun gaya mashi wannan magana qala sai yace da su
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال لهم يعقوب sai annabi yaqub alayhi salam yace da wayannan ƴaƴana shi inni la yahzununi an tadhhabu bihi lallai ni wannan al'amari fa yana bakanta min rai an gane ina jin radadi a zuciyata dan alhuznu anan yana magana yana nufin alamul qalbi bi firaqil mahbub cewa radadin da zuciya za ta ji wajen rabuwa da wanda take so sai ce inni la yahzunun an tazhabu bi cewa wannan abin yana sa min radadi a zuciyata ina jin damuwa ku tafi da shi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b sannan ina jin tsoron in kun tafi da shi din nan karkerkeci ya ji ya cinye shi wa antum anhu ghafilun cewa ko kuma kun rafkana kuna wasu hidindimunku kerkeci ya zo ya dauke shi gaga ana annabi yaqub ya kyautata musu zato wannan shine sunnar dukkan wani bawan Allah mutumin kirki shi yasa ko yaudaranka da za a yi ko damfara da kaga ana damfaran mutane da makamantansu ba wai tsabar rashin wayo bane naka ba wanda ya wuce ai masa wannan ba rashin wayo bane aminci ne mutum zai fito ya bayyana maka salahasa shi mutumin kirki ne shi kaza kaza da sauransu mai ka ne mai son ka ci gaba ne ya zo ne zai taimaka ma da makamaci haka har ya shiga jikinka har ka ji ka yarda da shi sai ka aminta da shi shi kuma sai ya yaudare ka kaga wannan baya nuna rashin wayo illa man rahimallah sai dai wanda Allah madaukin sarki kawai ya kiyaye da haka abinda suka zo shi annabi yaqub ya dauke su cewar ba za su aikata wannan aiki ba kaga koda halakar annabi Yusuf da yayi tunani wajen tafiyar su da shi sai ce wa akhafu an ya'kulahu zayb wa antum anhu ghafilun alhali ku kun rafkana da shi an gane ko malam bagawi yake cewa wa zalika anna yaquba kana ra'a fil manam anna zi'ban ko shadda ala yusuf fa kana yakhafu min zalika فمن ثم قال هذه المقالة malam bagawi yake cewa annabi yaqub ya gani a mafarki a cikin bacci cewa ga wani kyarkeci nan ya taso annabi yusuf a gaba da haka sai ya ji tsoro kar ko wannan mafarkin shine fa yanzu zai tabbata shi yasa faɗi wannan maganar wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu غافلون سيسك ميدا أمسا سكتيم
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون نعم قالوا لأبيهم سيسك تيدا بابا الناس النبي أقو la'in akala udhi'bu ko la'in akala dhi'bu yusufa wa nahnu jama'a suka ce baba in har a ce kyarkeci zai zo ya cinye annabi yusuf ga mu da yawan mu samari mu tara inna fi hadhihi alhal la khayra fina shine inna idan la khasirun ce to ai ku a wannan lokacin a ce ga mu nan kyarkeci har ya zo ya cinye dan uwanmu ba mu kwace shi a wajen kyarkecin nan mun kashe kyarkecin nan ba inna idan la khasirun ai la khayra fina fanahnu khasiruna id lam namna'ahu min adh-dhib yace ya zama mun yi asara kenan a lokacin da ba mu hana kirkeci har ya iya cinye mana dan uwanmu a gabanmu ba ga mu samari majiya ƙarfi suka ce inna idan la khasirun kaga wayannan duk bayanai ne da suke nunawa annabi yaqub zai yarda da su ya gamsu da su an fahimta nan yanzu sun nuna mar ya ba su dan uwansu su ya dinga mu'amala da su ya saba da su ya ji su ɗan uwansa ne su su ji shi ɗan uwansu ne to da annabi yaqub ya yarda yanzu ya yarda da wannan maganar da aka sai Allah ya ci
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم la yash'urun
Allah madaukakin sarki yace falamma zahabu bihi a lokacin da suka tafi da annabi Yusuf bi ma'ana fa arsalahu yaqubu ma'ahu annabi yaqub sai ya aika annabi Yusuf tare da wayannan yan uwa falamma zahabu bihi ba'idan a lokacin da suka yi nisa wa azamu ala ramihi fi qa'ril bi'r suka dauki himma wajen jefa shi a can wannan kasan rijiya din to lokacin da suka jefa shi Allah ce fa auhayna ilayhi ay auhayna ila yusuf sai muka annabi yusuf wa'ayi fi hadhihi alhal a wannan lokaci latunabbi annahum bi amrihim hadha ay latukhbirannahum bi sani'ihim hadha cewa za ka ba su labari dangane da abin da waɗannan abin da suka aikata wa hum la yash'urun cewa ba su san kai ba ne ai bi ma'ana la yash'uruna bika hala ikhbarika lahum kaga haka ne ya faru kuma a ƙarshen kissa ba su sani ba ba za su gane kai ba ne to yanzu wannan Allah madaukakin sarki ya canza musu tunani ne saboda akwai wani abin da Allah yake so da annabi Yaqub shi yasa da suka kawo a kashe shi Allah kuma cikin ƙaddararsa ya rubuta wannan zai zama annabi sannan zai zama daga cikin wanda za su yi control na gyaran tattalin arzikin misira sannan zai yi sanadin tasowar annabi yaƙub da zuriyarsa gaba ɗaya daga garin da suke zuwa su dawo misira to yanzu wannan kaddarar Allah ya riga ya rubuta ta wa isi ya goge ta wannan shine darasin da zaka dauka dangane da kissar Annabi Yusuf alaihi salam cewa kaddara da Allah ya rubuta hassadar mai hassada ba ta tare abinda Allah ya ce zai inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa ad-dunya bi 50 alf sana Allah rubuta ƙaddara ta halittu gaba ɗaya kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin ba kai ba duniyar kafin halicce da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk abin da zai faru a hadisi manzala yake cewa farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami sai Allah ce da alƙalami uktub ka rubuta sai ce ma za aktubu me zan rubuta sai Allah ya ce rubuta duk abin da zai faru a duniya har zuwa tashin alkiyama shi yasa qur'ani sai kaga yana baka labari wani lokacin kana bin qur'ani sai kaga har an tada kiyamar ma har ma ga abin da yake faruwa yan aljanna ni'iman da suke ciki na araf ga inda suke yan wuta ga halin da suke ciki tsabar ilimi na Allah kenan subhanahu wata'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma law lam yakun law kana kaifa yakunu to yanzu abinda zaka dauka fiqhun da yake cikin wannan sira din shine cewa qaddara shi yasa ai ba tsabar kauna ce wanda ya jefa ka a rijiya to me bambancin sa da ya kashe ka To amma kisan kaga sai sun kashe sun tabbatar ba rai, to kuma Allah ya rubuta wannan kaddara din. Da haka sai aka canza musu tunaninsu su jefa shi a cikin rijiya. Sannan ba zai yiwu shi Annabi Yusuf ya tafi Misira har ya zauna a gidan sarkin nan, har ya zama minista na agri a Misira ba, ya zama dalilin tahowar iyayensa daga Misira, ai daga Kan'an su zo nan sai an yi wannan bala'i din. wannan yana nuna maka jarabawa tana zuwa da ci gaba ne an gane sannan hassadar mai hassada ba ta hana abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara yanzu ai tarewar da suke yi yanzu zai ci gaba abin da suke tsoron zai faru da ka kwantar da hankalinka kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana da haka duk abin da za ka samu wallahi mai hasada wahala yake da yake bahaushe ya daɗe da ilimi ya ce hasada ga mai rabo taki ne ko eh Allah ya ce to sai ya samu to ya za ka yi yanzu me suke tunani ɗaukaka suke tunani wajen annabi yusuf da haka bari a tare tunda baba ya fi son shi ya fi jan shi a jika to bari a tare to yanzu kuma zai tafi inda ba su yi zato ba shine Allah yake cewa la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashkurun cewa zaka ba su labari da wannan abin da suka aikata a lokacin da kake gaya musu ba san kai bane kaga lokacin da yazo gaya musu kace wata ilko kai ne Yusuf ko qala ana Yusuf wa hadha akhi an fahimci wannan ko zaka kwantar da hankalinka ba abin da wani isai tare maka a rayuwa abin da Allah ya ce zaka zama sai ka zama shi ne faɗin da manzo Allah yake cewa la mani alima a ataita wala mu'ti lima mana'ata ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar abin da kuma Allah ya ce wani ba zai yi ba in duk duniyan nan za ta taru ta ce sai ta zama da kai a littafin Allah kuma babu kai ko ba wanda ya isa da haka sai ka ga mutum gashi mai kuɗi baban shi mai kudi yayinsa masu kudi shi kuma dakyar yake rayuwa ya za ka yi haka Allah rubuta in ka ce bari sai na mayar da wani mai kudi sai dai ya kwance uwa kwance kai ma sai dai na kai ƙari ka ba shi tuwo kawai ci ka ba shi riga ya sa ko ka tashi ka ɗan zaga da shi haka Allah rubuta shi duk inda za ka yi ka azurta wanda Allah bai ce zai arziki ba ba zai ba kuma duk wanda Allah ya ce zai yi arziki duk muguntar da za a yi mar duk irin karamar sana'ar da ya rike ta sai Allah ya kawo buɗi ya yi an fahimci wannan da haka mu kiyaye abinda Allah ya kaddara mana ya riga ya kaddara babu wanda ya isa ya canza shi shine lamani alima ataita wala mu'ti lima mana'ata ko وجاء وجاءوا أباهم كل
وجاءوا أباهم عشاء يبكون نعم Allah madaukakin sarki yace waja'u bi ma'ana waja'a ikhwatu Yusuf Yan uwan Annabi Yusuf sun zo wa babansu ko asha'an ko ma'ana waqtul asha lokacin cin abinci yabkun suna yin kuka saboda wannan makircin da suka shirya su suka aikata amma sun zo suna kuka ba wai dan komai ba sai dan a yarda da su ba wai dan ciwon sun rabu da dan uwansu ba ai su suka shirya yanda za su rabu da shi kuma su yanzu a gurin su bukatar su ta biya an rabu da annabi Yusuf amma yaya za a yi su gamsar da babansu cewar su ɗin nan ba su suka shirya wannan abin ba abu ne ya fi ƙarfinsu waja'u abahun isha'an ya bakon me suka ce masa da suka zo قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين qalu mu'tazirin sai suka zo suna bada uzuri amma waqa'a fi ma za'am cikin abin da ya faru cikin abin da suka raya kaga ai rayawa suka yi ba wai ya faru bane suka ce inna zahabna baba lalle mun mun tafi nastabiqu bima'ana natarama muna wasan harbi wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar a yusuf a wajen bima'ana mata'ina ko siyabana wa amti'atina cewa kayayyakinmu da muka ajje da kuma abubuwan abincinmu da makamantansu fa akalahu dhi'b mu mun tafi can muna ta wannan kawai sai kerkeci yazo ya cinye shi kaga shine abinda annabi yaqub yake tsoro a kacan ko sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana amma baba mun sani ba za ka gaskata mu ba bi ma'ana wa ma anta bi musaddiqin lana cewa ba za ka gaskata mu ba al-iman da ma fi lugha ma'ana shi at-tasdiq gaskatawa da haka suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin cewa mun san ba za ka gaskata mu ba cikin abin da muka faɗa ko da dai mun kasance mu masu gaskiya ne cikin abin da muka baka labari din nan na ya faru ba za ka yarda ba annabi yaqub sai ya ce musu ne waja'u وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'u ala ƙamisihi bidamin kabin suka zo da tufa na annabi yaƙo da jini wanda yake na ƙarya, ai bidamin huwa kabin, li'annahu lam yakun dam Yusuf, don ba jini annabi Yusuf ba ne. An gane, waƙila bidamin makzubin fihi, an gane, sai ce fa maudu'ul masdar sai da maudu'ul ismi kenan. an gane ko waja'u ala qamisihi bidamin kabir suka zo da jini wanda yake na ƙarya sun samu wata dabba daga cikin dabbobin su suka yanka suka damalmala rigar annabi yusuf suka ɗauko ta suka kawa annabi yaqub to ya za a yi a ce kamar kyarkeci ya zo ya samu mutum ya cinye shi kuma rigar shi lafiya lau eh bahaushe ya ce in mafaɗin magana wawa ne ai majinta ba wawa ba ne cewa ka ce kerkeci ya cinye shi kuma ka zo da rigarsa lafiya kalau babu ta inda kerkecin yake yaga yake wannan da aka hare cinye shi haka ya cinye naman zallarsa bai tare da yaga yaga rigarsa ba kaga wannan hankali ba zai dauka an gane shine waja'u ala qamisihi bidamin kadhib cewa sun zo da jini wanda yake na ƙarya ba jinin annabi yusuf bane alaihi salam qala sai shi annabi yaqub yace bal sawwalat lakum anfusukum amra ay zayyanat lakum anfusukum cewa ranku ne dai ya- ya kawata muku haka yanda kuka ga za ku yi kenan fa sabrun jamil an gane ma'anahu fa amri sabrun jamil an gane ko cewa ni al'amari na a yanzu shine hakuri shi yafi min alkhairi an gane والصبر الجميل شيني الذي لا شقوى فيه ولا جزع shine ba za ka zo kana ta kai kuka cewar gashi kaza kaza ya faru ka karaya babu sai ce fa sabrun jamil na yi haƙuri wanda ba zan kai kuka na gudun kowa ba banda Allah subhanahu wata'ala ko ba zan karaya a abin da na dosa ba shine sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine nake neman taimako da shi ai asta'inu billah ala sabari ala ma taqribu cewa zan nemi taimako a wajen Allah wajen ya bani haƙuri saboda rashi yana da ciwo ko ɗa ne wanda kake sansa kuke tare da shi lafiya ƙalau baka ɗaga ba baka kwantar ba kawai a zuwa ce ma ya mutu kuma ko gawarsa baka gani ba illa abin da aka zo maka da shi riga da jini dama-dama a jiki kaga wannan dole akwai damuwa da aka ce to zan nemi taimakon Allah akan abin da ya faru akan abin da kuka faɗa din nan na ƙarya na cewa Annabi Yusuf ya mutu kerkeci ya cinye shi bayan da zan yi da ku amma dai zan nemi taimakon Allah wajen haƙuri da kuma ya kawo min ɗauki waja as-sayyara وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون الإمام البغوي يكي a tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'at sayyaratun sai ya ce wa humul ƙaumul musafirun su ne mutane wanda suke tafiya matafiya su ake kira sayyara ya ce sun mu sayyara li'annahum yasiru na fil'ar ya ce an kira su ne da sayyara saboda suna yawo ne cikin ƙasa sai ya ce kanat rifkatun min madiyan turidu misira fa'aƙɗa'ud ɗariƙa kaga wani ikon Allah kenan yace wasu jama'a ne da suka taho suna nufin za su tafi Misira daga Madiyan suna so za su tafi Misira fa aqta'u tariq fa nazalu qariban min al-jubb da haka sai suka yi batan kai ashe batan kan da suka yi Allah ne yake so zai yi wani hukunci wayannan mutanen su za su dauke su tafi da shi Misira da aka sai suka zauna a wannan gurin wannan rijiya ɗin to a wannan lokacin sai suka ji bukatan a kawo musu ruwa da aka sai suka aiki ɗaya daga cikinsu cewa wani je ka ɗauko mana ruwa da ya tafi rijiya Allah ce fa'adla dalwa huko sai ya aika gugan shi ai arsalaha fil bi'ir yuqalu laha an gane yuqalu أدليت الدلوى إذا أرسلتها في البئر أو إذا أرسلتها في البئر cewa danna gugansa addalu shine guga jam'insa shine dila dila'u shi da a waƙar Hassan bin Sabit da yake hija a mutanen Makka yake cewa lisani sarimun la aiba fihi wa bahari la tukaddiruhu dila'u da haka da suka aika wannan sai dai fa'adla dalwahu sai ya aika wannan gugar tasa an fahimta wanda suka iya ji jan ruwa sun san yadda ake aika guga ko za ka sa igiya wurr za ta tafi da gudu ta je tash sai ta nutse ta ebo ruwa to yana jiwa da ya tura wannan guga tasa sai annabi yusuf sai ya riƙe saboda a lokacin shi annabi yusuf an saka shi a cikin rijiya sai kuma yana kan wani dutse a cikin rijiyar bai nutse ba Allah madaukin sarki ya bashi kariya dan haka sai annabi Yusuf sai ya kama wannan igiya din falamma arsarahu mursilaha qala masruran ya bushra hadha gulam da ya ganshi ya rike igiyar yana jawo to wannan kuruwan ne ta kamo kawai sai ga annabi Yusuf sai ji farin ciki ya ce kai albishirinmu ga wani yaro mun samu haza gulam ga wani yaro mun same shi yake gaya ma ‘yan uwansa cewa fa an yi tsuntuwa Allah ce fa asar ruhu bi wallahu alimun bima ya amalu je ka karatu
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزهد الساهدين Allah madaukakin sarki yace wa sharawu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda da suka zo sai suka sayar bimana ba'ahu alwarid wa ashabuhu bi misra bi thamanin zahid sai suka sayar da shi da kuɗi wanda yake ba wani mai yawa ba saboda su yanzu sun yi tsuntuwa ne cewar wannan yaron kuma siffar da yake da ita lalle za a iya samun shi ba a ko ina dan adam yake irin wannan siffa din ba da haka yanzu daga an tashi neman sa za a same shi da haka bari maza maza su su rabu da shi da haka suka sayar da shi bi samanin ko bi darahima ma'dudatin cewa kuɗi waɗanda suke ba masu yawa ba an gane ko wa kanu min az-zahidin fihi lihirsihim ala takhallus minhu sari'an cewa suna gaggawa saboda me kwadayin su samu su rabu da shi kar a gano wannan yaron yana ina to haka suka sayar da annabi yusuf alaihi salam Allah ya ce wa sharahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin kudi ba mai yawa ba haka suka sayar da shi saboda tunaninsu kar a zo neman wannan yaron a same shi to ko da an zo ma dai an same shi su sun sayar dama matafiya ne kuma sun ƙara gaba to haka suka sayar da annabi yusuf allah ya kai shi kan arzikin shi sai allah ya ce وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر wanda ya sai annabi Yusuf a Misira sai ya ce da matarsa limra'atihi akrimi mathwahu cewa ahsini ilaihi ki kyautata ma wannan yaron wa akrimihi fi maqamihi cewa ki mutunta shi ki daraja shi a matsayin shi ma'ana bi ma'ana zaman da zai yi tare da mu la'allahu yanfa'una fil qiyami bi ba'di ma nahtaju ilai an gane tana iya yiwuwa wannan yaron ya amfanar da mu shine asa an yanfa'ana tana iya zuma ya amfanar da mu cikin wani sashin abin da muke bukata au nattakizahu waladan au nusayyiruhu waladan bitabanni ko kuma mayar da shi a matsayin danmu an fahimta wannan al'ada ce da ana yin ta a can baya har lokacin musulunci ana yin tabanni tabanni shine sai ka mayar da dan wani naka wannan shine abin da manzo Allah ya yi da Zaid Zaid bin al-Harisa shi asali bawa ne na Nana Khadija. Nana Khadija sai ta kyautar da Zaidu a manzan Allah. Da ta bashi shi kyauta yana wajen manzan Allah iyayen Zaidu sai suka ji labari cewa wannan ɗansu Zaidu yana wajen wannan mutumin da ake cewa Allah ya aiko shi. Da aka suka yi tattaki da iyayensa da bafanu dangi aka zo da kuɗi suka zo gidan manzan Allah. akan za su fanshi ɗansu ya koma gida manzo Allah suka zo suka samu Zaidu kuma ya tafi baya nan ya je wata bukata daga baya dawo manzo Allah ya musu tambaya yace Zaidu ka san wayannan yace sun wannan waye yace babana ne wannan fa baffa na ne yace to ga abin da ya kawo su sun zo ne akan za su fanshe ka ka koma gida ka zama da maimakon nan kana bawa sai yace ya rasulullah na amince in zama bawa a wajenka musulmi akan in koma wajensu kuma in zama ɗa kafin. Manzo Allah ya ce to kun ji suka ce mun ji. Shi shi ya zabi ya zauna a wajen manzo Allah. Manzo Allah sai ya musu abin da suke so. Ba dan su ya zama ɗa ba sai ce to na yanta ka tukuicin da ya masa ke. Da ya yanta sai ya ce kuma ya mayar shi ɗansa. yanda ake a wancan lokacin zaka ɗauki mutum ka ɗora a doki ka zaga da shi daba daba ko ina cewa wani daga yau ya zama ɗana to su kuma a wancan al'adan ya zama ɗanka tamkar wanda ka haifa da haka sai ake cewa zaidu ɗan muhammad zaidu ɗan muhammad wannan sakamakon haka yasa ya auri zainab manzala ya nemi aurenta aka bashi saboda ana ganin ai ɗan manzan Allah ne wa za ta ƙi haɗa zuriya da manzan Allah sun yi riga sun yi imani sun gamsu akan wancan tabanni ɗin haka maganan take aka auren masa ita ana nan ana nan sai Allah ya sauke aya ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin aka ce muhammad ba uban kowa bane cikin mazajen ku manzan Allah ne shi cikin makin annabawa Allah ce ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah kowa a kira shi da sunan baban shi to daga nan sai ta fara masa tusu ta ga cewa yanzu ita tana balarabiya ba ƙureshiya ba hashimiya a larabawan ma ita ƙarshen daraja ce kuma a ce gashi tana auren baƙar fata zai duba ne sannan bayan baƙar fatan ma bararren bawa da bawa ne aka yanta shi yanzu shi ne mijinta sai ta fara matutsu in ta gara shi ta gara shi sai zo gaya manzo Allah ce a matan nan fa ta yi kaza ta yi kaza sai manzo Allah ya ce amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka yi hakuri gani nan darasin da zaka dauka shine ba a ce wa mutum sau matarka duk gumurzin da ta bashi in yazo ya gaya ma shi kaza kaza kaza ya ce to kai hakuri kai hakuri ta yi kaza ta yi kaza ce haka suke inda hadisin kama ka kawo istausu bin nisa'i khaira ku yi nasiya a mata shine alkhairi domin an halice su da kashin hakarkari mafi karkata in ka ce sai ka miƙar da shi sai dai ka karya shi karya shi kuma shine saki ka yi haƙuri haka abin yake mu ma haka muke ta haƙuri in yaje ta sake gaso shi da aka sake cewa ta haƙuri ya haƙuri in ya gasu da kansa sai dai ka ji ba ta akwai wanda ya zo haka zai zai babansa zai samu baban shi matan nan tamar kaza shi fa sauta zai yi wata ran baban ya ce wai kai me take maka ne sai ce tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza ce iyayen da take kenan ce eh ce a tafi warka kirki ce in dai iya wannan ma ta tsaya ai ai ta ma fi warka sai ce to zan gaya maka gaskiya in dai akan wannan ne wai za ka sauta to in ka sauta ni ma zan sau uwarka don ni ma ɗani ni ma ina su kuma ji daɗi sai ya koma kullum in ya dawo ya faɗa ce to gashi gashi fa baba kaza kaza ce a to ai magana ɗaya ce na gaya maka ainihin mun gama zancen sautan sauta da wata ran ta gurzo shi ya zo ce baba duk abin da za a yi eh gara a sauta in ya sauko sai kai ta ɗakinsa in ya so ta zauna shi ya san yadda zai nemi guri ya zauna lafiya baban ya ce ai ai jira nake sai ta karka ai ba uwar ta za a shika ba ce so kake yanzu nan in sa baki sai ka sau matarka sai ka zo kana cewa na raba ka da matarka ko to ba a ce mutum ya sau matar sai manzo Allah ya ce amsik alayka zawjaka wattaqilla Allah ya ce wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha kana boyewa a zuciyarka abinda Allah sai ya bayyana Allah ya ga mashi cewar shi zaidu zai saki wannan matar zainab manzo Allah kuma zai aure ta kaga abin da nauyi ko abin da nauyi ba wai haram bane amma da nauyi abokinka ne kai ne babban kawa wata ran in bai je hira ba kai ake tura sai ya sau matarsa kuma sai ka je ka aura kaga halal ne amma dai kuma akwai dan nauyi ko ba haka ba eh da dan nauyi ko yawwa da haka sai manzo Allah yake cewa kai hakuri amma da ta gurza shi kaji san da ya dawo ce yayi saki sai kaji an ce falamma qada zaidun minha wa daran zawajnaka kawai zaidu yana sakinta tana idda Allah kawai sai ya aura mashi ita to shine tabanni to shi ma sarkin misra sai yake cewa aunat takizahu waladan sai mu rike shi a matsayin da ai musawiruhu waladan bitabani an gane ko sai ya ce wa kazalika makanna li yusuf ai wa kama anjaina yusufa min alqatl kamar inda muka nesantar da annabi yusuf daga kisa shine baiwar da muka yi mar an gane wa akhrajnahu min albi'r kuma muka fitar da shi daga rijiya ko wa adafna alaihi qalbal aziz sannan mai zama muka tausasa zuciyar sarki ta zama tana sansa an gane makana lahu fi misra walinuallimuhu tawil alahadith ko waliilmina wa walinuallimuhu ta'wil ar-ru'ya da kuma inda muka sanar da shi fassarar mafarki sai Allah ya ce wallahu ghalibun ala amrihi eh Allah shine mai rinjayi akan al'amarinsa ai fa amruhu nafizun fala mukriha lahu subhanahu wataala yace al'amarin Allah shine zartuwa ne babu wanda ya isa ya tilasta Allah ya ce ga yanda za a yi an gane walakin aktharan nasi la ya'lamun walakin ghaliban nas la ya'lamuna zalik sai dai mutane da yawa ba su san haka yanzu gashi sun masa haka yanzu gashi an zo yanzu ya zama dan sarki ko ka san dan sarki kuwa ai yana jin dadi ko sai abin da yake so yanzu da sun bar shi anan kiwo zai ke tafiya a can gida tunda su ma kiwon suke yi gona zai ke zuwa yanzu kuma sai dai me a kiwata abin kiwon kawai ya ganshi a kwaro a noma abin da za a noma ɗin kawai su haɗu mai yawwa ya sha abin da yake so ya ci abin da yake so wa kazalika makanna li yusufa fil ardi hakan nan muka yi wannan baiwar a annabi yusuf fil ardi bi ma'ana ardi misra ya zauna a gidan sarki an gane wala wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai malin jayi da al'amarinsa bi ma'ana al'amarinsa shine mai zartuwa babu wanda ya isa tilastawa Allah subhanahu wa ta'ala, walakin na aksaran nasi la ya'alamu, sai Allah ce, walamma balaga.
Walamma balaga a shuddahu, atainahu hukman wa ilma, wa kafalika na jizil muhsini.
Allah subhanahu wa ta'ala ce, walamma balaga a shuddahu. a lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya kai matsayin girma ai istakmala aqaluhu wa tamma khalquhu hankalinsa ya riga ya cika halittarsa ta riga ta cika Allah ya ce atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi annabta yani annubuwa an gane ko muka bashi hukunci sai Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin hakan nan muke sakan yamu dukkan masu kyautatawa wajen bin Allah subhanahu wataala innahu kana muhsinan fi fi amalihi amilan bi ta'ati rabbih saboda yana da kyautatawa wajen aikin sa yana aiki wajen yiwa Allah madaukakin sarki biyayya da haka sai Allah ya bashi kariya da haka duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya bashi kariya daga abokan gaba ya buda masa cikin rayuwa to yi wa Allah biyayya gani Allah ya ga ya sahaba annabi yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah madaukin sarki yace idan kuka yi hakuri kuka bi Allah kuka yi hakuri kaidin su duk makircin da za su shirya muku ba zai same ku ba da kaga duk wanda yake so ya ji dadin rayuwa to ya bi Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la ya tasif duk wanda yake ji tsoron Allah Allah ya ce zai bashi mafita zai azurta shi ta inda bai zata ba walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samaa Allah ya ce da mutanen alqariya za su yi imani su kiyaye dokokin Allah Allah ya ce la fatahna alaihim barakatun da za mu bude musu albarkatai daga sama fahimta rayuwa za ta yi daɗi kenan komai za a yi walwala na rayuwa da haka Allah madukin sarki ya ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci muka bashi annabta muka bashi ilimi Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin Allah ya ce haka muke sakan yama dukkan masu kyautatawa har gobe idan kana so Allah madaukin sarki ya baka mafita to ka ji tsoron sa lokacin da ka shiga tsanani Allah madaukakin sarki sai ya kawo ma dauki shine manzo Allah yake cewa ta'arraf ila Allah ko firraka ya arifka fi shidda ila Allah firraka ya arifka fi shidda cewa ka san Allah ka tuna da Allah kai masa biyayya a lokacin da kake cikin yalwa kake cikin jin daɗi lokacin da ka shiga tsanani sai Allah maɗaukin sarki kai ma sai ya san da kai ba wai lokacin da kake jin daɗi kake walwala ka ci gaba da sabawa Allah ka miƙe ƙafa kana abin tsiya sai ranar da Allah ya danƙe ka sai ka ƙwace wa sauran halittu gaba ɗaya Allah ka ce wayo Allah na duk sauran halittu ka ƙwace yanzu Allah ka ne kai kaɗai a'a in kana so ka ji daɗi a rayuwa lokacin da kake cikin walwala ka tuna da Allah lokacin da kake da lafiya ka tuna da Allah to lokacin da ka shiga halin kunci duk abin da ka roƙi Allah Allah zai kawo maka dauki duba annabi Musa ba lokacin da aka kore shi ya bar Misira ya tafi Madiyana ai da ya zauna ya addu'a ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ana cikin haka ba sai gashi waje atuhi damu matamshi alastihiya sai ga ɗaya daga cikin ƴan matan da ya shayar da su ɗin ya sha da dabbobin su ruwa ta taho cikin kunya qalat inna abi yad'uka tace babana yana kiran ka ya saka maka sakamakon abin da kai mana da yazo ya bashi labari yace karka ji tsoro ka tsira daga mutane azzalimai ana ci haka qalat ihdahuma ya abatista ajirhu tace baba ka dauki wannan ya ci gaba da aiki inna khayra man istajarta alqawiyul amin mafi alkhairin wanda za a dauka shine mai karfi amintacce mutumin kirki yanzu ta kyasa ke baban ya gano sai ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatayn ala an ta'jirani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashukka alayk satajidni insha Allah min as-sabirin kaga yanzu aure ya samu sana'a ta samu ko ga mata shikenan sababi na arziki ya ka in ka ji tsoron Allah lokacin da ka shiga cikin halin kunci sai Allah ya kawo maka dauki yanzu kaga yana faɗa shi kenan an gane jiya ko ta kissa da na gani a wajen wani malami wannan kissan ta ban sha'awa sosai yana ba da labarin ba wai cikin magabata ba ne a wannan zamanin ne wani daga cikin 'ya'yan sarautar saudiya an zo aikin hajji kawai sai ya yi nishaɗin kawai ya fita cikin ɗan duwatsu haka ya je sha iska tafiyar da zai ya tafi ya silale babu ma'aikata a bayansa daga shi sai wayarsa ya je ya samu can ciki yana tafiya ya samu wani dutse sai ce kai nan zai daɗin hutawa yana shiga gurin sai wani mutum ya taso yake ce masa ka zo da naman ne sai ce masa wannan nama ya ce a yanzu na roƙi Allah ya kawo min nama shi ne lalata ko ya turo ka ne ka zo da shi sai ce nama kake so ya ce eh ya ce yanzu yanzu na roƙi Allah sai wannan ɗan sarkin sai ya buga waya yace da Allah yana guri ka sa faɗi location ɗin wajen duk yan gari ne a taho min da nama da dafaffe da soyayye da kaza kaza kaza aka zo masa da nama ya ci nama ya ishe shi sai ce ya Allah na ci nama na ƙoshi saura shayi da lahana sai sai yana kallon sa ce wani wani irin mutum ne ana cikin haka sai ya ce sai ga wasu mutane sun zo za su wuce sai ya tambayi wannan ɗan sarauta ya ce masa kana da buƙatar naman nan ne ko ko sai ce a dama don kai na kawo ce to ga wasu bayan Allah bari a basu sai ya basu suka koma gefe suka ci nama da kayan shayinsu suka dafa suka ce to wannan bawan Allah da ya bamu nama ya kamata mu kai masa shayi suka aka kawo kofi biyu aka bashi aka ba wannan ɗan sarkin Saudiya ya ce bai taɓa jin nama mai shayi mai daɗin wannan ba ya ce suka sha shayi yace bayan an yi haka ya sha shayi ya miƙe yace ya Allah ka ban nama na ci na sha shayi ya Allah ina so kuma in kwanta Allah a kamun fulo yace kamun fulo ana cikin haka sai ga wasu mutane sun zo da suka zo suka ce kai ya kamata mu huta anan suka sauke kayansu da suka sauke kayansu suka fitar da shimfiɗi kowa aka raba fulo saura fulo guda ɗaya suka ce am kana da buƙatan fulo ne yace eh sai suka bashi fulo da ya kwanta sai ce ya Allah jawu sake gari ya riƙe ya Allah ba iska Allah aiko mana iska mu ji daɗi mu bacci ɗan sarki na yana zaune kawai sai ya ji Allah ya saki iska mai sanyi kowa ya bacci bayan ya yi bacci ya tashi sai ce ya Allah na yi tafiya mai nisa a kamun abin hawa in tafi gari ya ce yana zaune haka kawai sai ga 'yan sanda sun taho suna patrol da suka zo suka faka sai suka ce masa sai suka gari suka ce ko kana so za ka gari ne ya ce eh kawai sai suka ɗauke ɗan sarki shi masu ya hau ya je ya ga masaukinsa da ya ɗauko wani daga cikin mutanen Saudiya din daga cikin ƴan sarauta yace shi fa ya ga wani wani duk abin da ya roki Allah take yake bashi mu je gurin sa da yaje ya same shi yace masa ka gane ni yace eh kai ne ka zo min da nama sai yace ka san ni yace yace a na san kai bawa ne daga cikin bayin Allah kawai sai yace to ni mu ne sarautar Saudiya kaza kaza na zo kai mun addu'a ne yace a to kai Allah ya rufe kofar sare da kai kaga shikenan wannan ya nuna maka ba dan duniya bane shi ko yace a masha Allah yanzu daga gidan Saudiya da gidan sarauta ne yanzu na zama mai addu'a ko za a ki bani kuɗi ko makamancin haka to bi ma'ana gwargwadon alakar ka da Allah lokacin da ka shiga cikin walwala kake zaune lafiya kake cikin arziki ka tuna da Allah lokacin da Allah madaukin sarki ya jarrabe ka da rayuwa sai ya kawo maka sauki an fahimci wannan kowa Allah yana mu'amala da shi ne gwargwadon imani shi gwargwadon yarda shi da Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ce walamma balaga ashuddahu a lokacin da annabi Yusuf ya kai matsayin girma ai istakmala aqaluhu wa tamma khalquhu halittarsa ta cika atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi annabta an gane ko sai Allah ya ce wa kazalika najzil mu'sinin hakan nan muke sakan yamu duk masu kyautata bi ma'ana kai ma bata nisa da kai ba an gane duk lokacin da zaka bi Allah to Allah madaukin sarki na tare da kai shine wasiyar da manzo Allah ya wa Abdullahi bin Abbas ko yace yana masa wasiya yake ce masa ya kai yaro ya gula ya kai yaro ka bi Allah ko Allah madaukin sarki yani ne sigar hadisin ne ihfazillah yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak yace ka kiyaye dokokin Allah Allah sai ya kare ka ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ka samu Allah gaba gare ka shine jagoranka duk abin da ka sa a gaba sai dai aka kawo ce ana meye sirrin ne sirrin wallahi shine bin Allah an gane ko idan ka bi Allah za ka yi rayuwa mai daɗi a ko ina kake Allah zai kawo maka mafita shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yanzu kaga Allah ba annabi Yusuf mafita ta inda bai zata ba yau gashi a gidan sarki nan gaba gaba ma zaka ji mai annabi Yusuf zai zama amma hakan ba zai yiwu ba sai bayan wasu jarrabawa da zai shiga an fahimta kaga yanzu wannan jarrabawar da ƴan uwansa suka yi mar suka jefa shi a rijiya ita ce ta bashi ci gaban aka fitar da shi a rijiyan yau gashi a gidan sarki to ga wata katuwar jarabawa nan mun kuma ta sake duso shi wanda ita ce za ta ƙara ɗaga darajarsa da haka duk lokacin da kaga bala'i tilwal bala kaga ga jarabawa kana fita a wannan sai waccan ta shigo kana fita a wannan sai waccan ta shigo to Allah ne yake so ya ɗaga darajarka an gane akwai wani malamin mu a a Niger wani ɗalibi ya kawo kuka cewar ya faɗi a jarabawa spill over ne sai ce isbira akhi isbir la'alla Allah akharaka li yuqaddimak shi tana iya yiwa Allah ya jinkirtar da kai ne yanzu dan ya daga ka gaba misali yanzu gwamnati ba ta rade bata dawo aiki ba eh kana kokarin ka gama digirin nan ko NCE dinka ko makamancin haka kawai sai ka samu su oba ‘yan uwanka suna gamawa sai aka ce to za a ɗauki malaman makaranta duk aka zanka masu a LEA kai yanzu kana can kana ta gurzuwa kowa ya samu aiki shekaran da ka gama kai kuma ga certificate ɗinka da ɗiminsa sai aka ce to ga wani aiki a npc ana neman marar aiki yanzu wannan jinkirta kan da aka yi in ka ɗau albashi ɗaya wacce shekarar da suka yi ta ƙare ko ba haka ba ta ƙare to kaga duk abin da kaga Allah ya yi in yana so ya ɗaga ka sai ya jarrabe ka da haka duk inda kaga jarrabawa sai ka yi addu'a Allah ya sa ka ci idan ta wuce sai kaga ci gaba ya zo in ka wuce sai kaga ci gaba ya zo an fahimci wannan ko sai Allah ya ce wa rawadatu allati huwa fi baiti wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'atha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya إنه لا يفلح الظالمون نعم Allah madaukakin sarki yace wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi yani nan imra'atul aziz cewa ita wannan matar da yake zauna a gidanta sai ta kare mai yin wasu dabarbaru murawada shi ta zo tana kwallon kuso tana dan nuna ya za a yi ta dan ja hankalinsa haka tana nuna masa abubuwa dai wanda zai jawo ya tada sha'awarsa ya biya mata bukata al-imam al-bagawi yake cewa wal muradu talabul fi'l wal shine murawada amma wal muradu ha huna inma da'atu ila nafsiha liwaqi'aha cewa ta kira shi ne zuwa ga kanta ya sadu da ita wa gallaqatil abwab dan haka duk wasu kofofi sai ta kukkulle su ta kira shi wannan ta kulle kofar gida an shiga can ta kulle an shiga can ta kulle wa gallaqatil abwab kaga ba ba kofa guda ɗaya bane abwab jam'u ba ko wa kana sab'a al-imam lagawi yace kofofi ne guda bakwai ya shiga wannan ta kulle sun ƙara gaba ta kulle sun ƙara gaba ta kulle sun ƙara gaba ta kulle kaga abwab kenan wa qalat haytalak bi ma'ana halumma wa aqbi cewa to fa sai gare ka nan daga ni sai kai ba kowa an gane ko qala ma'adha Allah sai yace Allah madaukakin sarki ya kiyashe ni ma'adha Allah Allah ya kare ni wannan yana daga cikin siffa da manzan Allah ya faɗa mutanen da Allah zai sanya su a aljanna a inuwa ranar alkiyama yau la zilla illa zillahu manzan Allah ce saba'atun ya zilluhumullahu fi zillihi yau la zilla illa zillahu nau'in mutane guda bakwai Allah maɗaukin sarki zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta sai wannan inuwa daga ciki akwai rajul da ahu imra'a zatu mansabin wa jamal faƙala inni a khafullah shi ne mutumin da mace ta kira shi mai kyau mai nasaba yanzu matar sarki ko ta nemi ya lalata da ita sai ce Allah ya kiyaye ƙala ma'adallah ya ce Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ai a tasimu billahi mimma da autini ilai an gane cewa Allah ya kiyaye ni ina neman tsari a wajen Allah da abin da kika kira ni to duk wanda aka yi mashi haka sai ya ji tsoron Allah kaga yanzu duk wasu mawane in tafat huna duk wasu abin da za su hana ya afka mata babu su ƙofofi duk an kulle makulla na hannunta ga su a ɗaki get bakwai ka san dai get ko sarawa ake kafin a gama ko kafin a gama ƙofofin nan a ɓalle da ƙarfi har a zo get bakwai duk shirin da zai yi ya koma hayyacinsa ya nutsu ko inda alloma ce to da buɗe in fara ɗora miki karatu Allah samu ai karatu yake ɗora mutum duk za a iya yi sai ce ma'azallah ina neman tsari a Allah dangane da abin da kika kira ni innahu rabbi ahsana masawaya yace shi fa bai gidan naki shugaba na ne kuma ya kyautata matsayina a wajenku tunda nazo gidan nan duk abin da nake so shi nake samu innahu rabbi ahsana masawaya kage yanzu ya zama me akwai cin amana a ce kuma na afkawa matarsa sai ce innahu la yuflihu zalimun ko cewa lallai su azzalimai ba sa rabauta an gane ko ai la yafuzu zalimu cewa azzalimai ba sa rabauta cewa wannan cin amana koda a ce ba komai bane tsakaninsu da shi kai zalata da matar wani ai kaga bala'i ne bare kuma a ce wannan mai gidansa ne kuma ya yi lalata da matarsa sai ce gaskiya wannan al'amarin ba zai yiwu ba to ta ce shi kenan ko akwai abin da ya faru
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Allah madaukakin sarki yace wala qad hammat bihi ay ragaba nafsaha fi fi'lil fahisha ta himmatu a zuciyarta akan abin da za a yi dinnan sai an yi wannan alfasha din wa khatara ala nafsihi huwa zak shine wa hamma biha shi ma a zuciyarsa sai zuciyarsa ta kada akan wannan al'amari din Allah ya ce laula arra burhana rabbih ba dan Allah madaukin sarki ya nuna mashi ayoyinsa ba kaga mata sai dai Allah ya kare ka yasa manzon Allah ya hana keɓanta da mace yace la yakhlu wannan rajul bimra'a illa ma'a hadhi mahram kar wani mutum ya yarda ya keɓanta da wata mata face sai da maharaminta ya ce bayan da za a yi wani mutum ya keɓanta da shi da wata mata illa kana salisu kuma sheɓa face na ukunsu zai zama sheɗan ne an gane ko da haka babu kyau halluwa da mace da ba taka ba ba mahaifiyarka ba ba ƙanwarka ba ba yarka ba ba innanka ba ba gwaggwanka ba kawai budurwa kawai bazawara sai ka je ka same daga kai sai ita a lungu ko ka sa ma a kashe wutar wai kwari suna damunku ko ku shiga zaure daga kai sai ita ku kai sha ɗayan dare kai ba kana annabi yusufa ba bare ka ce ƙala ma'azallah ko ba daidai ba ne shi sa yanzu da yawa ake auren auren ba inda yake zuwa saboda an zubar da mutuncin juna tun kafin auren yau ya zo gobe tun yana kunyata tana kunyarsa ya faɗi wata magana har ya dawo yanzu wannan maganar kai tsaye zai faɗa ko tun tana kunyata faɗi wata magana haka tun tana can gobe za ta matsu jibi za ta zo har za a zo gata kama ga cinyarta ga cinyarsa in dare ya yi dare ma tana kan cinyarsa hannunsa na cikin kirjinta ita hannunta na cikin wandonsa kaga an rena juna tun anan ta san ɗan banza ne ya san yar iska ce don an yi auren yaushe za a zauna lafiya sannan ba an gama sabawa Allah sai a yi auren ko da ba abin da ya afku wannan abin Allah zai bar ku zauna lafiya sai a yi jaza'an wifaqa sai jaza'an wifaqa da haka babu kyau tun wuri ka nisanta walaqad hammat bihi wa amma biha laula an ra'a burhana rabbih ba dan yaga aya ta ubangijinsa ba ma ya kufuhu an zalika wa yub'iduhu cewa abinda zai kame shi daga haka ya nisanta shi Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su wal fahsha' ai wa qad arainahu zalika linakhshifa anhu su Allah ce mun nuna masa wannan ayoyi na jin tsoron Allah dan mu yaye masa wannan mummunan al'amari mu nisanta shi daga zina da ha'inci an gane ko sai Allah ya ce innahu min ibadinal mukhlasin lalle shi Yusuf yana daga cikin bayinmu al-mukhlasin bi ma'ana al-mukhtarina lirrisalati wan nubuwa wanda muka zabe shi da annabta da sako da zamu bashi isarwa mutane sai Allah madaukin sarki ya bashi kariya nan ma yanzu ana baka darasi ne ko kar ka zama yanzu wai kai dan kana zaune a gida alhaji ko ranka ya dade sai ka samu wani yaro matashi da ya fi ka kyau ya fi ka iya wanka ya fi ka iya kalaman soyayya sai ka dinga haɗa su da matarka kullum shi yana cikin gidan in za a yi tafiya ma shi zai ɗauke ta ya tafi da ita a kaga wannan an nuna maka wannan matar sarki ce kai sarki ne to in matar sarki za ta zubar da darajar sarki don ta biya bukatarta matar kafamin babu aula wani abin da ake nuna maka kenan yaron gida kai hankali da shi iyakarka da shi aike shi je yau maka cefa ne ya kawo ya bayar ka kai kayanka ko a ba wa yaro ya shiga tafiya ka kai kayarka an gane ko mafi sauƙi sai ka haɗa da wani yaro mai wayo ta je ta hau motar haya amma ka ɗauki kuɗin za ta tafi wani gari da shi za a tafi an je garin ba a je garin ba kai baka sani ba nan ka bar shi a gida yana da dama ya shiga gidanka ko da wani lokaci ko kai ka shigo ba wani damuwa ai yaron ka ne wannan ayan tana nuna maka cewa akwai hatsari akan wannan abu an fahimci wannan kissan da suke cikin suratu yusuf kenan yasa dole mu dinga yi muna ce da fiqhus sira din domin da yawa sun fahimci kawai kissar annabi yusuf a baka labari ne kawai kana jin daɗi shi ka haji annabi yusuf a lokacinsa kaza kaza kaza kaza za mu zo ka ji inda fitin mata suka fituni da shi lokacin da ta tara su nan ma akwai darasi ne a ciki an gane wannan da haka wanda zai shiga wajen matanka dole sai dai ya zama ɗansu ne ko ubansu ne ko wansu ne ba wanka ba an gane ba wanka ba wanka ma zai iya akwai sha'awa tsakanin shi da matarka kaninka ma zai iya zama akwai sha'awa tsakanin shi da matarka za ka bai halatta ya keɓanta da ita ba an fahimci wannan ko ballanta na yaron gida kaga abin da ya faru annabi yusuf Allah ya ce linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin cewa mun bashi wannan kariya saboda daga cikin bayinmu al mukhlasin bimana al mukhtarin lir risalati wan nubuwa wanda mun zabe su wajen sako da annabta kaiwa ya zabe kaiwa ya zabe yaron gidanka ha wannan shine darasin da yake cikin aya din nan za mu takaita abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana to yanzu ka ji wannan dabbarwa dai karatu na gaba za ka ji annabi Yusuf ya samu ya fita daga wannan ɗakuna da ta kulle har gate bakwai ya al'amarin ya faru kuma ya abin ya juye subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta